أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استفتى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرقهم وجرموا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض
الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم الدين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ذلك رسول الله وبالأمان وصلى الله عليه وسلم وهذا تترتب كل ما يحبون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله على توحيده نسأل الله على الحذر نستمر في المتعة المتعينة نسأل الله على المتعة ومن وشرب الاستجاب وما سافر المسلمين الحمد لله Thank you. wannan makamanci ne guda da na zuwa da rubu a ya shi wannan sura da baka duka da na da musa a rusara kuma zuwa ta wa da rubu da na kamar da wani sanadiyya zuwa ta da kamar da ta ba mu zuwa wasu ne da kuma tana ita ta musa nan da kuma musa yin musa wa sura muhammad amma ta mu zuwa wasu da na rubu da na da ta suka samu annabi Musa alaihi salam da roƙa musu Allah ba cikin wannan yanayin da ke ciki na shirwa shi kenan ɗari musa da sana na tsara da wani abin na musa wanda ke a kafin hadar suna kuma biya a kai musa da ke dutse da sandansa wannan dutse wato wasabi wanda su gudu shi ne dutsen da ya gudu da jubatin annabi musa alaihi salam katimun murabbau dukkan wanda yake da sauka kuma mai so mana da murabba rafi rabu na da tsaron kan mutum haka wannan dutse yake saboda haka dutse ne bai kasance na ba ko kuma wato ya ainihin hajar dai ko kuma dutse ne mai ainihin taushi suna nan wato ainihin hajar dai wato dutse ne mai taushi kuma dutse ne wanda yake rasuwa wanda yake rushe wanda ba mu toshi tare da shi saboda haka wanda rasa wanda ya kuma ya ce da zuwa kan dutse ba su fadar shakka da wasana ita tsage ta fitar da ainihin ina zuwa da wata zarena da tsarin da kuma da zanziyar da fara da ruwa ainihin wato magudana na ruwa goma sha biyu wato ruwa na fita a duk da kuma wuri da rasa goma sha biyu adadin wannan dangi dangi na bazan kusurari وكل هناك الجزء منهم ومن جماعة الجزء ثم شرره مشاعرته وطموته شعبه وإن لم شاء هو ولا يشركهم فيه غيره وكل ولا يشرك شاء الله أو المسورة حتى كل خامسه فلا شريك له إن وانا من شمس وانه وانا سبيل من سبيل الله ولا يهودا ولا بنيانه domin shansu wani wanda ba zai wani bai shawara na mota ko wanne sun samu shansu wa kuma na lamun da shawara da na fiye musu kudu cikin sirna cikin da na sun hada da mara da wata hada a lokacin da sun hada an marzo a marzo a kan marzo da ya da suna wuya da mara da na hada da shawo amma wasu rabo da rikin na isha da sun hada da sun hada amma ba ta sauka da wani kada ku tafiya da wani kasa kuna karka duk da za su ko wani yin ko a suka nani an gaya ma suka na garki nan akwai da Allah tabaraka wa ta'ala Allah da ke tafi ya ba ta labari na Musa alaihi salam da ba ta da yi da Musa ta su da wannan wannan kimwa da da wannan Isra'ila aka shi su suka ci ruwa da ta gobe su suka su suka nemi shayarwa da ruwa auren annabi Musa alaihi salam wannan shirin da hada farko bai da bani Isra'il wa bai da ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne bambanci tsakanin mutanen annabi Musa da kuma ummat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda aradu kalaman ayyuka da ya tuna da yi da nabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai da wani Allah tabaraka wa ta'ala su abin da suke da wasu da su gabata za su zo wurin nan da su mutu dani da abin da suke bukata shi ne kai ne kai bukata amma su da za su bukata ka ba su su jira nan da su ce amma al'umma mazala suna tabar ba haka bane ba al'umma mazala suna tabar suna girma a wurin Allah da yayin kamar da za mu samu ya ƙara bayani gaba saboda haka su da yayin wato ya zama to tafiya a kan wuta da yi da su sannan ka kira mutu ya rasu yalla ba nan nan su kuma abu da ta faɗa kuwa ba su da lokaci da ya kuwa kuwa da abinci kana ɗaya ba.
وإذ قلتم يا أنسى لم نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنزل الأرض من بقلها وكسائها وحبها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبي بغير ضرر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
Allah ta ba ta da muna mutuwa Rasulullah faɗa musu mun gudu da mutuwa yadda su waɗanda ya guda suka ce ya ce musa suna da ya musa da tabbata al'amara ne wa su ba za mu haƙuri ba da rukunin ɗaya kullum ya rinka zuwa mana ai kwallo na rabana da roƙa mana ubangijinsa lokacin da na ya ne masu gudun hausa arzu ya fitar mana abin da ƙasa take kirarwa in baka ne na daga cikin mabuku ta ƙasa irin su da kai ne da su roƙo ne su doya eh in baka ne مسؤول ان هو فرضى على فرضى على ان يقام المشروع الى ولد ان هو يسوق قوم ولادك فنبدا الى وقت ثانيه الجمعه النشاتي وضع تسكيها وكتك وضعوك كنكنا وضعوك كنبا فقد ولد ان هو فرضى تسكيها وكتك وضعوك على ان لا يكون مقصودها وضعوك على ان تسكيها وكتك بالله شيء ممتدعه الفاضل da samun haruka sukan kai juna saboda haka zai zama wakuna zai zama wakauna wato da ainihin fato tabarnuwa tabarnuwa a roƙa musu Allah ya ba su dama wato su shuka tabarnuwa kun da haka zai zama wani yadda mu kuma shara dukkan waɗannan abubuwa ba su da hali doke shi kai tsaye ina Allah ya tabaraka wa ta'ala a wani Allah da ya ce sai addu'a Allah ka ba mu kaza ba su da rajin wannan wa hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta bi na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam adamu Allah idin al-mutlaq fi du'a Allah ya ba mu izini mutlaqi ba kai akan addu'a Allah ya ce was'alillah min fadli ko roki Allah daga falalansa saboda kowa ba sai ka jirin annabi na daga ta yi addu'a da rawa kai ma kai addu'a in dai ka cika sharuɗa a gari da rawa addu'a tana da sharuɗa za ta raka kuma da yanni don ne ƙaribin ku ji ku za su daga da ku kalin da shi ku amma kalin da shi ku don dai ma ka ka kira Allah kiran Allah ya fara ka saboda haka da sauran sharuɗan addu'a yin halal daura halal ainihin a yunanin da ana da cikin lamari da kuma kardarin auƙatun kiyama lokutan karɓar addu'a da kuma kiyaye addu'a kana fata addu'a idan ka fata wata rita ya cikin addu'a sai ka ba karɓawa da yawa za a ba mutum kuɗi a ce ba kana yin wannan dare za ka biya bukata dole ta buga wa da kwatinta ta karanta da mutum kuɗi ɗaya daga cikin bayan Allah magalata ya samu ne na tsawa mai na addu'a. Ƙarshen addu'ar nasa yana cewa ya zo da rani ba zikira. Shi ne kishi abin ya dame shi, duk da faranta. Shi ne yanke wannan addu'a ta yanke gara kaza, to kaga an sa addu'a ce ku gani ba. Shi sai Allah zai amsa maka. Ta ɓata wanda ne zalimin ya tattara ne saboda ya gudu da ya zo dole zalimin yana da fata ne. Ya tattara ne ba ya zo da rani ba. saboda ɓata haka ne na labarin jama'a to ɓata wata ne tsaya zai zai jama'a a larabci saboda haka idan zai mutum ya kiyaye sharadi na addu'a ya kiyaye lokutan karɓar addu'a shi ne turban da ya kiyaye kan ya zama ba wa kan lawa sai duka Allah ya ba mu addu'a sa yana kiyaye duk haram yana amsa duk kiran Allah ta baraka wa ta'ala shi kenan ya samu wannan sai kuma ya kiyaye amfanin rijawa akwai lokuta na amsa addu'a a bar cikin wannan wata na Ramadana من بعد كده نتكلم في نص الليل الأخير يوم الجمعة يصير الليل الأولى لأن تبارك وتعالى في كربلاء الله يمكن إلى في إيه يسمون الأولى بعد هذا بقى الكلام الذي يثبت ترجع يا ترى الثاني kare ba ta wata jimbon daya yau ka ba ta nan ma mai ba ba za mu yi ba a wannan ya tattala ne ya zuciya ne maimakon mata a wata rage rukuwa a mawuyin biyan bukata ba to idan kuma kana ainihin fashi addu'o'i to da yawa ana rashin ganin addu'a ne biyan bukatar addu'a ne saboda ainihin rashin kiyaye shauran addu'a amma in dai ka kiyaye shaura shi ke da Allah ta ba ka tsira da maka da yawa za a ce mutum ya addu'a amma duka ya fara wato shi ke nan sai ga yana fata yadda addu'a take cikin gaba za ka samu jawaba amma da zarar mutum ya kiyaye kuma yana da wani abu kamar da fadar ke barago da za mu yi a ririn wajen nasu fada kawai kusuri a sabar su jin nasu wa ma kuwa tsillanin jihannan wajen nasu kaga duka kalma ɗaya ce amma nan wanda ne kasa ya zama hauka a janu aka yi rukuwa a kan jimunin ya dawo da rukuwa aka sa mata a kanta ya dawo a jannan duka yake jannatin jannatin jannatin to haka da wani da ce kana canja wata ne shi kenan sai ma na yi canja ko karanta addu'a lafiyar baki da yawa suka kuma gina sai Allah wata sai lafiya ma kwallon baki to da zaran ka haka kama da ala har ku da rai dole ne suka ce ala da yake na muhammadi ne ba muhammadu ba amma wani sai ka ce ka ce ya cika baki lafiyar da lafiya muhammadu baki a ba Muhammad al-Bani ne Muhammad saboda ala to haka kuka ne ya ade wasu kabarin yi wani gida da kabarin gida da ya ade wannan awon haka kabarin yi wani gidari da abi to irin wadannan wurare sannan ya sanya ake fara addu'a addu'a akan fara sana ya zo ga Allah tabaraka wa ta'ala ban ka yi zo ga Allah ka yi kira ya biyo to kana yi komar shiga Allah daga nan sai ka biyo addu'arka da salati da zai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda yake duk addu'a da aka yi ba masa ladi ba to za a rasa addu'a a sama ba za ka nanu ba sai a masa ladi sallallahu alaihi wasallam to sai ka biyo da salati da sai ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai addu'a ta daga duk kariya a dawo za ka biya bukata insha Allah to wannan bambancin al'umma nan kenan Allah ya ce musu Allah ya ce mana wannan kwana ba sallallahu alaihi wasallam wasallallahu alaihi wasallam kuma Allah kan san mutu abu da ainihin farlanta sannan Allah ya ce wani muni an ka dukkan ku roƙe ni zan amsa muku amma magana ta ta ce ko ni ba wa ni addu'a Allah zai amsa matukar bai yi gaggawa ba abin da ta nuna mutum bai gaggawa shi ne mutum ya ce na yi addu'a na yi addu'a na yi gaggawa ɗayan kuku ne zai faru ga addu'a imani a ga biyan bukatar da gaggawa a duniya a wani tsaro ba ɗaya kenan ko kuma Allah ya kuku da ma wani bala'in zai same ka albarkacin wannan addu'a da kai Allah bai ture ma bala'i bari zama gaba da biyu da uku in ma abin da ka roƙa a lokacin yanzu kana matashi ne mai karfi a jiki sai ka roƙi Allah ya baka kuɗi sai Allah ya ya ga cewa yanzu kana da karfi ko ne kake da karfi za ka iya ki samu kuɗin da za ka biya bukatar ka amma kuma ba za ka samu wanda zai dama maka ba kuma ka ba baka da wannan karfi Allah sai ya bar ma addu'a sai wannan lokacin yana ba da komai ne gwargwaro yadda ya dace da mutum bayan da mutum gidan ya kamata ba sai Allah ya jinkirta ba za a ganta da wuri ba ko kuma ya ajiye ma ta a lahira wanda Allah ta ce da mutum je lahira ya ga wasu alkhairai da aka wancan ba wannan sai na haka ba da yake irin wannan sai a ce masa addu'a da kai ne a duniya Allah ya ajiye ma wannan alheri a lahira sai mutum ya guri a lokacin ina ma addu'o'in da na yi Allah bai da karawa ya ajiye musu a lahira saboda irin abin da mutum ya gani na addu'a saboda haka Allah yana so ya kushe ya addu'a shi mutane idan kana roƙon mutum zai kushi da kai Allah kuma idan baka roƙon zai kushi da kai Allah yana so ya roƙe shi amma a kiyaye sharuɗan addu'a in an roƙa a kan kiyaye duk abin da yake da sharuɗan addu'a insha Allah za a ga biyan bukata kai ne saboda Allah ya biyo duniya ta duka ku roƙe ni zan amsa muku sai ga Allah ta ba ta kala ya amsa mutum idan mutum ya ga shi ne duka ba ko baya dama baya komawa da Allah tabaraka ta'ala sai ya gara da bukata sai ga wani kuma shi kullum yana tare yana magana da Allah tabaraka ta'ala kullum yana cikin biyayya wa Allah ga dai kai ka ka gani addu'a ta naji bane da wani yawa kai ba ka komawa da Allah sai ka da da ka kai ka sai ka fara da shi kana ta addu'a amma in ba nan ba ko ba ka da su Qur'ani sai addu'a ta fara da Allah da kita bare da zama Qur'ani shi kuma malam kullum yana daukar nan ya ɗauki lazumin gaba duk kwana ka lazumin gaba to kai yin bukatan ka biyan bukatan ka tsira karɓar gidan da wani wani zama da yawa saboda haka in ka ga haka shi kenan wannan kuma ka san ya ji musulunci da Allah tabaraka wa ta'ala ba ne shi sai ka ce bai saka addu'a sai ka ga saka addu'a sai ka Allah ya karɓa to kai in ma mu'min da saka addu'a da cikin karɓar addu'a har kai addu'a Allah ya baraka ka dai kana zaka wajen uwa mu'minai amma Allah ta ce da mu'min yana dan uwansa addu'a da zalika yi dan wanda kuke ne baya nan kana wanda zuwa Allah ya wani kaza Allah ya baka kaza bala dole ka ce maka wala da ruku da bai kai ma Allah ya maka haka to sai da to riba bai shi mu garan da dariya da ma garan da dariya dan da kisa ko manzo Allah ya tsalla Abu Dhar ki bai idan ya dace da lori da lalle a tsoro a sujjada da yin sujjada sai ya sa ta kai mutum 300 a sujjada da mutum 300 ne da su a tsoro to kai mutum na wanke kawo addu'a dole ka shiru saboda haka idan dai mutum ya suka sharuɗa da shi kenan Allah ya ce ku roƙi ni za mu samu ai ayyuna arzara ruwa min Allah tabaraka wa ta'ala wa adam yasalu Allah tabaraka wa ta'ala wa yastajibu lahu duk wanda bukatar da bijiro masa a cikin mu wato ko wanda abin da yanzu ana bukatar sai ya tambayi wani abu to kai kai tambayi kowa ko bukatar kare roƙi kowa ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai amsa maka kada mu tukura amma su mutane da Musa sun nemi shayarwa min Allah tabaraka wa ta'ala wato suna neman shayarwa wurin Allah amma ba maka wasu suka yi wurin suka roƙi Annabi Musa alaihi salam ya nema musu wa kana Musa rajulan kafir Annabi Musa kuma mutum ne wanda yake mai sirri kansa za mu ruhatin wa hayayin fi qaumi akwai mutunci yana da kunya a cikin mutanen da alaihi salatu wassalam yadda bani Isra'ila suke al'aura su suke al'aura bai dare su ba duk sun zo yin wanka za su yi wanka tsirara dukkan su a tare ko wanne na kallon auren kowa sannan Musa kuma tafsir alaihi salatu wassalam baya yin haka idan ya zo sai suna wanka da sun yi tsirara sai da muke ne sai zai yi wankan sa illa ba za su gan shi ba ومنذ عمد الأشهر سنة من ذلك وتقدر في الإداشي في يحن بايع يمحك بايع يمحن الكيو وإذا أراد أن يقتدل ذهب بعيدا واقتدل واقتدل وعدم لا نرو في بين وكا أباكين كوجيكو وجنسي كوجي كوسا وكا أتاري أو يجي كوسا يقول ما كان يزا من وكا بشيكا دولا تلقى دولا ولذا ما ينحكا من تاجي suka fara magana faƙalu ma a malakuta da hada illa annabi ne ƙudura ba abin da ya hana musa yin haka sai dai yana da ainihin cuta na ƙaba shi yasa ba ya so a ga wannan da wurin nasa na maza shi yasa yake yana kuma akwai cuta na ba da cuta a jikinsa aka ce wani aiki ne a jikinsa shi yasa ba zai yi wa kama da shi na jikinsa aka yi magana kan annabi sallallahu alaihi wa sallam rikarin da yin haka ba a zahu mana zahun bani isra'ila wanda suka fitar da shi suka fitar da shi bani isra'ila da fatin wannan magana ba kalu ma su hada su illa min aibin da jirgin yin ma ba su kawo ma kudura in ma hawa ki ba abin da ya zai kullum ke wani mutanen zai wanka ko dai kudura yana jikinsa ko wani cuta ko wannan kaba da yake da shi shi ya sa yake koya إن الله أراد أن يبرئه الله كما yana so ya kusar da annabi Musa ya nuna musu cewa annabi Musa ba ya tsaye da su wanda zan ruwoyi gaba daya baka da yawan wasan wanda ku ya bau wa al'adari dai ku ta fara su zuwa su ronka sai ko ma yi Musa ba ke su sai ronka sai ku su ba su sai zuwa ka mai to masa da ka nemi su bi fara wata فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذه ليأخذه عليه موسى يا جد وكنت يا زوري كنت ليه بكتبا منك سيغا إن الأجر على يقول سيغا دوني أنا أقول لك أنت يبدي أنا جاء أنا أقول بكتبا منك إذا أنا المتدين فجاء وأنا موسى أصاب وأصاب الأجر أنا أقول لك أنت ina neman dukiyar cewa na haƙoƙi da tafiyar ɗauki hadar ɗauki hadar tufafi na kaya na dutse kaya na dutse da yana buga sai mutane kirara shi kenan hatta isa ila malaiki bani isra'il dutsen bai tsaya ba dan da ya zo gaban jama'a biyu ga duka suke wanka gaba daya bari da wani kan tare a wurin dutsen sai ya tsaya bara auna wa yaran su kuma ya sai mutane kirara duk abin da suke aibata shi da rai da rai shi na ƙaba ko mutum ka wani cuta zuwa ga Allah yau da lafiya kalau bayan da matsala shikenan fa Allah wala Allah tabaraka wa ta'ala duk da shi Allah ma ka rada ma ka rada Allah duk da shi yana nan mafi kyau ya sa Allah halice ba da zuwa ruwa Allah ya kula da shi ya ma ya koro ga abin da suke fara makamar hajar da zuciya tsaya ba ka ba mun ta ko mun fara yi da wuri Allah ya mutu ya rubuta shi ba su ya saka kasan halayi musa mutum da ya nuka sai kure da gaske bari da jira suna suna suna yi cewa ai umaru da kana nan kamar musa ne abubakar kana nan kamar annabi nuhu ne alaihi salam saboda haka annabi musa sun kama wannan dutse ke ba zan barka ba ba da rama wuce a samu da ringa dukan suke da tattarsa alaihi salatu wassalam haka ka samu asarukar ba talata wa ƙwarƙwarwar ba wa ƙasura haka samu gini alamar dukkan annabi musa duka ne wa dukkan nan ya fi zuwa cikin wannan dutse har wani uku ko hudu ko biyar saboda haka shi ta Allah ya cewa zo ya da kuma wani kuma kasance na azan musa wa ƙwarƙwarwar ba mai maƙalu ya kuma san mai imani kar su kama soyayyar wannan suka da annabi musa suka wani mummunan magana a kan halittarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya kusa da shi a kan abu da ke bara saboda menene makamin da Allah ya wasila na yi mutu alaihi salam ya koma ne zuwa ga Allah wato waje bi dukkan Allah ne tabaraka wa ta'ala dukkan lamarin sa saboda haka wannan dutse da ya rasa gudana Allah sai ya zo da shi sai Allah ya ce to kun shirya ka ɗauki dutse kar ka ruwa shi ko ina za ka tafi kana tare da shi kenan annabi Musa sai ya ɗauki wannan dutse wala ya kwari ko ba ya kwari shi wannan ma kana dutse kada mu yi dubara wa ta ilayhi al-qadar fi al-qawa wa al-adam lokacin da aka ci wannan tsimuwa sai suka nemi ruwa ga tsimuwa a wuri na tafiya ta su da kamara ga ishin ruwa a duk Allah yana sauko musu daga sama to da suka fi shin ruwa sai suka fi ruwa sai ne mutu Allah ya rasa wani wannan dutsen da aka yi ta daga ruwa da kayanka da wanda gudana ku yi wata da kinshi da sassarka kalibiyar shi da sassarka shi ke nan fakara ba mu annabi musa sai ya wuce wannan guru fakanin murabba da harba ce a kanin dukkan murabbayi ne wato yana da dungu hudu ko muna ne da shi yana da dungu hudu a kullum rukunin karje min ho bala su kuma yoyi a kowane dungu da wannan dutsen sai ga shi ile ruwa uku ya fito uku uku da hudu bai zama sha biyu ko ne rukuni ko ne dungu ido na ruwa guda uku shi kenan fasar isna ashar aina shi kenan sai suka zama to isna dai ashar aina suka zama to ido goma sha biyu wanda za a sha ruwa wa kawai banu isra'ila wa kana banu isra'ila isnain ashar fitnan banu isra'ila ko sun zama to dengi goma sha biyu ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa sai zama to kullu rizqin yubata li mashrabati kowani dangi kowani family suna da wurin shan su guda daya to suka karɓi wannan su ne zan shiga shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance ba kullu nasin mashrabahu kowani mutane daga cikin su sun san mashayan su sun san bakin famfo da za su sha ruwan su وتقول الواجب الكلى الجسم تتنادى عند قبيلة الشاكرين لكن شاكر تقول لك لنادى والرسول وانا الذي هناك نتاكل من شهر وعروسة ألا أتي بجدود يقع الله وقالت جنام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لكم سرقيا أنظر لي شاعر وعروة ومنزا وانا كلمة مرة magana ta lafi da ya rauni ban dama da juma'a ana cikin murba don yana da bari mutum kawai da yau yake dabbobi da gonakin sun halaka yaran kurata ana cikin fari magana ta lafi da kafa a rima da yawon murba ma na wata ba yana ta lafi da ya saka ana yanta amma daga magana ta haka magana ta yi haka bayan hannunsa yana kamar sama nan din wato su gwada ruwa shi kenan da yin haka وقال اللهم أنت بلادك وأنت بلادك وانشر رحمتك وأحب بلدك الميت بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث ده malaman alumar suyuni ya kawo shi a bayan kamar suyuni a ya kawo shi cikin jami'in kabir hadisi na dubu shirin rari biyar da sittin da shida bayan shi a yana nan a cikin mawaka na Imam Malik hadisi na dari hudu da uku yana nan a cikin sunan na Abi Dawud hadisi na dari hudu da hudu shikenan sai da wasu ga suna gaba sai wannan addu'a Allah ka shayar da garkuwarka ka yi rahama ga bayinka ka yada ka wasu mana rahamarka ka raya garinka wanda ya riga ya mutu. Ruwayan ya ce, a lokacin da manzana suka tuna yin addu'a والسماء كأنها زجاج خالفها فرأة واحدة تكن السماء ذاك أنت صوم كمن جلال كمن شكرا با علامة جاج مالك قول يا سماء كيفا سنة أنتي بكت رمضان يا سلام أما لو تجد هذا الصحابة أفضل مدينة هذا المرض لكي أفضل أفضل أفضل هذا لو تجد جاج مالك تقول الله سماء هذا ذكر هنا كيروا هذا المدينه ruwa ya san zuba don juma sun da juma da jira sun ranar wannan juma ruwa ke har wata juma sallallahu alaihi wasallam sun nan kuma dama tsakanin yana bukatar abubuwa guda da saboda ya rayu jamala da jalala dole sai kuma zo shi ruwa jamala ne amma in yawa sai ya zama jalala kana bukatar na kawo ruwa kana bukatar na rana ruwa da zama ruwan duka to sai a shiga lalata da rayu idan aka suke da shi ruwan gaba ɗaya nan ma ya ce daga saboda haka sai zama to lawan sai ruwa ba ruwa ke an tashi sin zafi ya dawo sai wannan mutum ya rasu wala abubuwan suna halaka ruwa ya yi yawa Allah ta rana jikin Allah ta biyar da shi kan zuwa su da gefen gari ya koma ta shi ke rasu ya juya wannan sai na rasu lafi na sallah sallah amma a wurin yaki da aka nemi ruwa a wurinsa me yayi kenan da yake zamani ne sauran ruwa ko da na aka ce babu ruwan ce gashi matsala ya wuce ruwan da hannayensa sallallahu alaihi wasallam shi kenan matsala sai haka sai gashi hannunsa ya zama gowar ba kun so ba gowar mutum sama da dubu da ɗari shida ta tafi a fari da kalmar da ta gudu ba da wani kafa duniya da lahira ba ruwan da ya yi daraja kamar wannan ruwan da ya fito daga cikin yatsu da ya zama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kowane ruwa na naja a duniya da rayuwa shi ne na ɗaya daga shi ne kuma sai ka ce zai ruwa alkawar sai kuma ma'aikata sani saboda ruwan daga jikin ya kuma ba lafi lafi da ita gida saboda haka wannan kenan a nuna maka matsayin zai lafi lafi lafi nan ba irin na kowa ba ne wata rana an yi fari wata ba su kamo mina aisha aka ce bari ya da yin sani ita ne to bari ku gani dama ta aikin ta aka nemi bin Allah bin Allah bin Allah ita ne to a yayi a yayi yin sama sama sai ido su da raudan mazala kawarin mazala ana buɗe a sama tana kallon raudan mazala suna sunna shi ke nan kugara ta biya sai hannu sai ruwa saboda haka haka lamarin bin Allah bin Allah bin Allah bin Allah shi ke nan yake wannan a tsawon musa tsara gudun musa ne da ɗan asuwa da annabi musa sun ne annabi musa ya roƙa musu shayarwa wannan a lokacin jijiya a lokacin jinwa akwai lokacin da kuma a lokacin jinwa wasu shiga bai suka ce a yi addu'a annabi musa ya sa a kai duk da kullum roƙon ruwa je a isa a dawo ba ruwa tabbata na da yake faruwa da ta cikin akwai annabi ne idan dai wannan annabin bai zo ba Allah ba zai ba ku ruwa ba sai annabi mun ce Allah ka gaya mana shi mana mun jira shi a cikin mu Allah ya in hana kuma ni in na ga ku ni mana annabi mun cike na gaya muku waye ne saboda haka duk mutanen ka su duba ga Allah duba ne bai bani ba sai wata rana Allah ya wasu da yawan dalilin da aka yara suka fito za a kawo su da za a kawo wasu yaka. Shike nan sai ka kawo gawarwaki sama da mutum goma duk sun rasu. Saboda menene Allah sarka Allah ya turke. Allah yana turke laifin bawa. Ba ya so a fayin. Sai ka za ka nan. Za ka lamarin Allah ya kuma bayan Allah wato annasu ma'ali kama da zirgin kama da rasu. Mutane kowa da yin baiwarsa. kowa da irin baiwarsa kana ganin wani haka ana koransa karma ya shigo cikin mutane da wasu amma na addu'a sai Allah ya karba sai daga cikin magabata ya sai wani bawa aswar bawa ne baki mutanen garin ana ganin bawa ya san larabawa suna ganin bawa ga shi ba ya sai ke bakar fata ne ma kuma ga shi nan bawa ne da suka shiga fari kullum suna rubuwa Allah ya iya ba su sai ranar ba da shiga masallaci ya ce wa Allah ka ba wa bayan karuwa yana addu'a da ake sai Allah ya karba a sai ya sani ba da gidan sai yana da yana kallon ta ke ga a sai da ma ka wani yanke yanke a wurin Allah ta baraka wa ta'ala sai kana ana bautar da kai ana ganin kai ba kowa bane ka je na yadda ka saboda Allah kuma ka za ka zo ban da ruwa sai yana da ya zahimar sirrin illa sirrin da zahara وما أريد حياتي بعد ما اشتهى يا ما أريد سري الله يجب سرنا يجب نمينا أولئك ولا سري يا بينا الله ما نفعل الرأيوة بايا كل أن تنغاني واني ما سري يا بينا كنا في الله يا رسول haka bayan Allah suke yana nan kana ganin sa ba kowa ba kana raina shi amma ba ka sani ba birnin Allah ta ba ka tare da shi da zaran yana addu'a a ki Allah ke gaba ba wai da yake ne daga cikin riguna da kowa a cikin kuma za a yi addu'a Allah da gaba ba wanda kuma yake ganin kayayyakin sa a yashe kana ganin sa ba yadda yake to shi ne kuma abun yana wurin sa Allah ta sallallahu alaihi wasallam ce rubba as'ada akbara lam aslama lillahi al-abara ya gane mutum mai kura-kura mai tuke gani ana ganin sa farko abuwa ana kuran sa kowar gida ne ya zo mana kore ne amma ya ce wallahi yau kaza zai faru sai abin ya faru in ya rantsa ya kalla ba a sa zai ba zai rantsa ne ce wallahi sai kaza ya faru Allah sai ya kusa da rantsuwarsa sai abin ya faru saboda haka aka lamarin Allah da baraka da yaki yakan boye sirri a cikin yasa ake zo wanda ya gani ka kima shi shi yasa gwamnati suke kwaba daga wurin Allah ta baraka wa ta'ala suke da bayan Allah na koyi wato irin wanda suke ɗaukar labaran sirri kana da hannun mutum ba ka sani ba a shi ma wani yin gwamnati yadda ya gani wancan ya sa kaya idan kuma yana kudurai to shi ma wancan hakan ne amma shi ba zai sa kaya kudurai ba zai zauna a cikin kudin abin da za a yi amma yana ɗaukar labari yana ɗaukar labari ko ina kuma suna da tsaka da Allah ce sai kuma ko yau da inda ga mutum a garin sun Allah akwai wani yin Allah akwai sirrin Allah ne wannan mutum a garin ba za su faru a haka dukan su ba su da ba wata rana wani ya zo wuce a wuri ana kaɗe kaɗe ana kiɗa na rawa sai tsaya yana da rikin su sai kuma ya ce mutane a wurin shi ba su kiɗa da rawa nan sai an samu ana cikin rawa sai wani ya zo ya ce kamar kwakwanto magana cewa ruwan gaskiya ne ya ake yi sassan yake tunani saboda shi ma shi ne saboda haka haka labarin Allah ta bada saboda mene ne ka girmama kowa wanda ka gani ka ɗauka shi ne ka girmama shi ka kada kana da karanci wani in ka saba shi kana ganin sa ba komai bane to labarin ka sai ya lalace gaba daya ai wani yaran ma ya taho da almajirai malami ana taka masa ba ana gyara gyara aka wani mawa mace ya shigo da yana sai riga ta kan hanya da kai kuma taru ka ajiye abokan hanya bayan zai wuce su ne ta tattake da suka wata suke nan bayan ya wuce bayan yana wuce ko ba ta yaki ta kara zuwa an ba shi karatun gaba daya sai ya suna da abin da ya faru sai za su ba wannan hakuri idan Allah ya tuba zai haƙuri ba shi ba ne almajirai ne suke kaza kaza da ito ita ka tuba amma da izinin ka yana kan wannan zakara sai ka nemi mai zakara an daga ma shi gashi sannan karatun da dawo aran ma ka je ka samu zakara na wasu tsohuwa ne sai ka yauke da wanda ba na son sai da abu aiki ya samu aran ma aka yi da ainihin fama da ƙyar tsohuwa ta yadda zai da kakara ba ta kai tsawa ba ya faru da kakara ta can karatu ya dawo to da ka abin da ka gani ta zama ka kare na wani kowa yana da bai wanda da Allah ya ba shi wani da kudin sa wani Allah ta ba su wata hana a saboda haka da rubuta alaihi salam ya addu'a wa mutanen da Allah ya yi karfi addu'ar sa wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai amma دعا لنا بأمر من الله تبارك وتعالى أما كما قال الله صلى الله عليه وسلم بني ما كيبا الله ne ba shi umarni ya mana addu'a da ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ya wasu ka kulli zambika wa lil mu'minina wal mu'minat ya rasulullah ka nemi gafaran zunubinka naka da mu'minai maza da mu'minai mata hadha amru min Allah wannan umarni daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka lana أكم الله صلى الله عليه وسلم إليه وعلى جعفر استغفر لنا بأمر الله بأمر من الله فقال عليه وعلى جعفر ورنها الله تبارك وتعالى وأسأل أن موسى تجيب له بأمر من قومه سيستجيب عليه موسى جاي أتوا عليه amma mutanen da yanzu ka suka roƙe suka ce ga shi ga shi kamar addu'a amma mu Allah ne yake to ga al'umma ka suna neman gafaran da ya Rasulullah ka nema musu gafara ka mutu addu'a Allah ya gafarta musu saboda haka fa bayan da jabal Muhammad sallallahu alaihi wasallam da da Allah ya barka kake nan amsa addu'a sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah ne dama mai amsa ne yake kai addu'a ya fi kusa da amsa a kan nan nai musa nai musa duk da nan nai musa Allah ya amsa to amma ka sani na masala yana sama da haka inda shi umarnin Allah ne Allah ne yake ya addu'a kuma ya addu'a fa saboda haka akwa wa arja masala sallallahu alaihi ya fi karfi ya fi fatan amsawa wala na rajawun kabirun fi qawli Allah amara nabi an yad'u Allah lana wa yastaghfiruna saboda haka kuke da raja'i mai karfi kauna fata mai karfi tunda Allah ne ya umarci manzo Allah ya mana addu'a ya nema mana gafara saboda haka shi yana kawo yana da girman manzo Allah duk inda ka wajen annabi to ka sani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da haka ne duk inda ka ji an balo da kuma mamaki na wani manzo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kere wannan sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne shugaban su duk sun karbi alkawari idan sun zo suna cikin gida ya zo mutu za su bar aikan su dawo da bai su dawo irin muhajirun ansar وذكر الله كتابا جميلا لما اتيناه من كتاب الحكمه ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم لتؤمن برسول الله ارجو اكشن saboda haka manzon Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya kulu wa sharabu min rizqillah ay amara ya kulu akala mutlaqa Allah ya kuje su shi sirri da arzikin Allah shi kuma mutlaqi ba kai ila arzikin Allah wa an yashrabu shirban mutlaqa Allah ya mutu da ruwa sha شاء والنبي إليك بعده يباتره من كلامه وهذا يعبده ملائكة الله والأرض والأرض إلى الوفاة فوانا ألا تنجي بإياك تنجي بقى وشاء إياك تنجي بقى وشاء ذا تقوم بمولا لهم وكثيرا من الدين شاء هل يمكن تقوى على بعد ولك شيئا لا تدعو أما إذا ذاك تنجي ولا تقوم بمولا لهم كانوا كثيرا دون ملائكة الله وشربوا ولا تفكروا بالدين saboda haka a wani wurin Allah ya kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha amma kada ku kira kada ku mubazzaranci Allah baya son masu mubazzaranci ka yi abin da ya fi karfin ka ka zubar da sauran abin da zaka ci kaɗan ne kana azumi kaga mai gwangwaro duba mini kaza kaga mai sweet milo dubo kankana dubo ayaba dubo duk kai kai kowanne an dubo sai lokacin shan ruwa ka wuni da rana ka ɗebi ruwa da yawa sai ka bakai ta kallon abu ka shiga ya zama ikirani in kana da dabara shi nan sai ka nemo bukata ka bani in ba ka da dabara ka ce ajiye mini an jima an jima fa ba ka birki ya ki shiga ƙarshe dai sai ka ya gagar har ya lalace da wannan kayan ikirani Allah ba su masu imanin ibadaranci ko da halattun ne ba ba a so ka in ba ɗan maganar man ne ji an bazir ya yi lalla ba ɗin mumuli abin halali da kan da Allah ya ciki shi ne cikin da aka fita shi tak da halal kana numfashi da kyar ana adam ana kana daji kana nishi tsin da kyar wani ran maka fita a can dole ka yau ba zai yi ba saboda na yi lokaci da yawa kuma ta ka saboda haka kar mu yi kira da kyar da madaranci kar mu tabbata da yi kamar annan muta بني إسرائيل ترى ولقومه وبني إسرائيل سقيا وقدر من تسعة عشر وليس أن موسى بني إسرائيل يا نبي شايروا يقولون الله sai Allah ya bashi da wuri dutse sai fidda ido sha biyu wanda ko ta kabilar Rasha wa kadalika Musa ro yace to haka kuma wannan Musa bani Isra'ila ne cikin to haka mun tabbuni a cikin lissa ne da mun koya haka mun ko mutum a cikin da kullum mun yana neman a bashi ruwa ya sha yana neman mutane da zuwa mutane nasa su ne a wasu lansu lahira wa wasu lansu lahira yana neman mutane su shayarwa musa runi ka wato ruhinka yana nema shi ma mutanen da bari Isra'ila da sune a wasu kamfi na zahiri da wasu kamfi na baki a wasu kamfi ne yau ganin ka baya fasiyar sori oral wanda mutum yake karɓar abu da su ji tantana tantana gani tabawa abubuwa guda biyar da shawar filin a taba hankali da waɗannan abubuwa su ne a wasu kamfin zahira akwai zahira akwai na ɓoye to idan ka haɗa waɗannan na zahiri da na ɓoye a wasu kamfin zahira da nafsu da kalmu wannan biyar na zahiri biyar na batini biyar sai ka kawo nafsu ka kawo kalmu ka haɗa don dawo sha biyu yadda wani aka samu da sha biyu to nan ma an samu sha biyu a ibda walamma garba hada wujud al-abd bil asa la ilaha illa Allah idan mutar ruhi ya zo ya fuki dutsen wujudu dutsen samuwa na halitta da me zai kuyen san da zai ce la ilaha illa Allah don an mu gashi da la ilaha illa Allah shikenan in fajira min da la ta'ala ya ta ku da ruwan ruwan sun bayyana guda goma sha biyu kamar yadda da wancan mutum ya bayyana shi ma haka zai bayyana a kan alima kullu da sun masharo kowanne daga cikin su ya san mashayansa ta yaya masharo nafsi na su ba ibada ko jawada ga su nan za a gama kowanne mashayansa da nafsu amma ba bari nafsi ta masala a mafi da su wurin shan nafsu shine ibada da tsari kokari idan ka danne nan su da yawan ibada da mujahada da kokarin yakar nan sun nata har wani nake babbar makiyanka makiyarka to shi kenan wannan ya samu mashayarka na biyu wace rabar kalbi alfawku wa raja ita kuma kalbu wurin canta abu guda biyu ne alfawku wa raja tsoro da tsammani karkabi an ce wanda ya kaza ɗan hamsana ne sai shi kenan ta kira ka tana ga wuta a'a lamarin Allah ko ko ne ko mun din ya san jawa ko lokaci sai na Umar yace ko ya kama sa ne a janna sai ya wuce ba dai a cikin wani sai ya ga duka sai shiga to daga nan kuma ya san kan shiga babu ne na da mafarki ba za ka da su ba amma in ya ga ya tashi ga dai wani shiga wani wani wani dole sun ka zama to bai da rabon shi wannan yayi kana tsoron Allah lamarin Allah ko ko ne ko mun din ya biya ko lokaci sannan kuma kana kauna da ta kasu ne rahmatullah kada ku zai mutum mai da samun rahama Allah to kana tsoro kana fata wannan shine mashayar zuciya ba mashayar ba mashayar da akari al-abdu wal basar ita kuma hankali wurin shadda abubuwa guda biyu ne wani abun a dantse wani abun a sani shi ne hankali take ganewa ta wani wurin a ije ta wani wani a take hankali abu da za ta ainihin mashayar ta kenan a rike masa wani wurin wani wurin a take ke zaba da masar yau ke cewa idan za ka yi wa yaron ka tarbiyya to kamar tarbiyya ya gane alƙafu walbar rikewa da takewa kullum za ka ɗauke shi a mota ka kai shi makaranta ka ɗauko shi ka ba shi kuɗi gurin ka lafiya ina rinci bai taɓa sanin babu ba din lokacin ya kada ne abubuwa sun lalace ya shiga hali na babu su zai wahala to amma ka nuna masa wata rana sai a kiba shi saboda ya gane akwai da babu akwai shi amma sai a kiba shi saboda tarbiyya sai a kiba shi ba ki daukar ka sai ya dawo da kafa in an amince da hanyar ba wani abu zai faru kiran sai ya dawo da kafa lokacin ya kai da kafa ka lokacin wanda ta lalace yau ku dawo kuna tagawa ki ji wahalar daga wannan kasuwar wasu kenan wani lokacin ka dace wani lokacin ka sake to idan ya tashi a haka ya san akwai da babu shi kenan in an sake shi abu ne ba wurin da rayuwa ko yaya amma ka sanya masa akwai ko babu ta zo da shigo to ka yi miki akwai wahala akwai da mutu saboda ka hankali abin da ke ganewa rikewa da sakewa shine wato masharar a masharabar ruhi mushafikin jama'a da jalal shi kuma ruhi wurin jinsa shi ne jama'a da jalala za a ra'aita mazharar jalali za a saba da wannan mazharar jalali ruhi shi mashafikin jinsa jalala da jamala yake idan ka ga mazharin jamala ta zo abu da yake bera faruwa kasuwa ta sai ta kuka komai yana yiwuwa sai to karka yi dagawa ka aimu da yanzu alhamdulillah a yanzu komai noma ka fara girma kai kana ganin wanda bai samu haka ba kan fasu da wayo ne kamar da ba su sai a kana kai haka ana cikin kawai sai ka ji yi wata babban kasara ta shigo wani abu ya faru to yadda kai ta da wancan Allah ne ya bayar kai ta da wannan Allah ne ya kawo idan ka kashe mala kar ka yi dagawa in saurara ka kan yi saura ya lalata da shigo domin dole ya yarda da jalala da jamala shi ne mace rabuta dole suna tafiya tare yau idan da ga ana auren kowa na suna da wula da kuma samu ana koga an yi rasuwa dole a farin hawa duru ala ya zuma da farin ciki da muna duniya ba ta da wani in su hawa mun zuwa ta yi ma ban da ruban da izza girma da mulki gaba ko jin sunan za a zara mulki daga jana ce wannan tsohon shugaban kasa ne tsohon sarki ne tsohon gwamna da iya ce karfe takwas kowa kada fito gani tsohon ne wuce fito amma ta tsohon gwamna ko ba shi yayin angon da zai ce su ba ba zai yi ba an zare shi don haka ruhi zai ringa mutum jalala da jamala shi ne matsayin tsayansa masharar sirri alhaiba al'urku alhaiba masharar sirri kuma mashayansa shi ne ɗaya cewa da ranar Allah da baraka da lokacin kogin ranar Allah. Wani lokacin ka zauna in an bar Allah da baraka da lokacin ka samu mutuwa da Allah. Yana ɗaya mai cewa kana an bar Allah kana jin kun shi ya ɗaya mai cewa lokacin kuma ka ambaci Allah ka ji kogin Allah. To dole sirri waɗanda abubuwa guda biyu ce. Al'unsu wal haiba. فذكرهم ربهم شرابا طهورا تولي Allah ke shayar da su idan nan na sirri na maka Allah ke shayar da shi sharabar fahura abun sha mai tsarki sai ya ce inda ake so da kalmar Allah ta bada kawai da saboda haka birnin da shawa ta zan fiye makara mutu lawan saboda haka Allah ya ce ku ci ku sha daga cikin arzikin Allah waɗannan abubuwa da ke faɗa kuma waɗannan a wani zan fiye da bayan da ba su sha لذلك لا مكان في بنا لا في بنا يرودين الشهوات التي قال بالله وداو بان سيك دوانا هذا إذا كل إذا شاء وانا وداو كنتم على شعوى لنفسه شعوى لنفسه يقوم ساقه من الله ولذلك كم يعرف مشيك نظر إلى ذلك دع يعني يا مرة شكاوة لنا أبوه ونفسه إلى الله تبارك وتعالى ينادي كم مصابوه شكرا قومي داو ranta da fara bin samun wani Allah daga nan kuma ya lalace da mutuwa su fara tafiye. Mun ta tsara wa hajjina kwanta da yukuta da rayu. Rashin aka raunin hu, da ke tsayin Musa ya bugi dutse. Sai ruwa ya fito goma sha biyu. Ya ba abin da ya fi wannan mamaki, abin da ya fi wannan bakunta, ba a da nabi sallallahu da ɗan tijarin ba'i da tijara. Rukawa tuni da ibadin amali. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل ما من بين أفعاله الشعيبة يقول wanda ya kubanna ruwa maki ba wai an kama ga Allah sallallahu alaihi wasallam a ainihin ya sa ruwa ya zuwa kura ne bane a abin da ya ba ruwa ne a ga yana tsugowa tsakanin tafin wato ya tsufi ka ruwa da sallallahu masu ainihin sarki a kamar da ma bukari ya gawa cikin na dubu hudu da biyu da ashirin da biyar saboda haka ruwa ne a yana fitowa cikin yanzu magana suna wa hada ma shuhida kafu wata sunna ta duniya ba ta gani ba ai shi ne ana gani ko da zaka yi ganin duniya a cikin ruwa ruwa ba ta da duniya amma ba a ganin ruwa da sha yana fitowa cikin yanzu mutum ba ta gani sunna ta duniya ba ta gani ba ko ba za a sake gani ba an gama sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai a gama magana sallallahu alaihi wasallam irin wannan ruwan yana fita daga yatsunsa هذه سبب الاتباع قد يدير من الزرع وفي الحيوان او شؤون الله يخرج الماء والمسلم في هذه الاشياء تذلل يتولى سنه الاستسقاء وان السنه الا انا غير الرقوع yake wannan shi ne sunnar roƙon ruwa sunnar neman shayarwa mutane su fita a don neman shayar da shuke-shuke da dabbobi da kuma shan mutane liman zai fita tare da mutane tare da liman za su fita cikin kushuri cikin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yau ki sallar roƙon ruwa Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa musu saboda irin wannan fita da suka yi a mutum da liman aka yi sallah jiya bayanin da risalin da kamar yadda aka fi suna sallar roƙon ruwa an yi wannan fita a samu da bukata sannan shari'a ba da yadda a ware a ce yawan musulmai za su yi wani kiristo za su yi ko masu wajen kuma ga za su yi a duka a tsara daya saboda za su yi zuwa kuma musulmai sai a zuwa ba a zuwa ba su kuma su ga yi a yi ruwan in ba su an yi musulunci na gaskiya ne kuwa da shi mun yi ba a yi musulunci yan yi kyauta da a gida a ƙarfin musa duk ya da kawai ne ba a kamar da kawai da musulmi wa yadda wani musulmi da kawai annabi musa ya nemi shayarwa ga mutanensa ya ga lokaci yana addu'a yana nema a yayin da samu ruwan Allah yana samu nema amma da ya rabbi yau ya ubangiji ina na da dunka wala na barka da kuma rabbi alani ya Allah muna roƙon ka da mun dubu dubu dubu ai mina galibin daga cikin zalihai saboda bukatar bayinka amma Allah ba ta amsa mana ba Allah ta baraka da rabbi da cikin da magabatar annabi kullum mamman kin ku akwai annabi ne man ya fadi na nema ga nan nasu wanda yake zuwa ya dai musu tsakanin mutane ya haɗa wannan da wannan wani ya ce kaza idan kuma wannan na kawo wannan magana wannan mummunan aiki ne saboda haka ya rafi sai a nemo duk ya rafi a rafi ne manuwa kamar da ni waye wannan Allah ya ce mata la rasu bai yawo a kuma garin su don da kana kai waye ni ma na zama da ne da haka fara kenan ita ce da bare da Allah ya ga ma kai ya da ni ne ko to ni ma na hada fara saboda haka ainihin kai ne ka tashi da kira mutanen ka yi ainihin addu'a sun ma ba da yau awa Allah da Musa na tare da nama mata sai Allah ba nan yin sallah da Musa wannan dalilin ya rasu da jiragen sa na za a rafi ko ba masallaci suke na ɗaya Musa ba ba a Musa da yau da jiragen a nan Musa ya sauri bari su jiragen ni gane waye ne wannan sai Allah ya Musa ya samu gobida sarƙonar jiragen ya samu tun saba'in an kawo wa duk da ta da lafiya cikin Allah ta ba ta ta'ala saboda suke ma Allah ta ba ta ta'ala Allah yana cikin cewa bayan da saboda haka har su ne da ta ta ya ci ai da mutane saboda ba kai bane ne ajin da ba kai bane wanda Allah ne saboda haka Allah ya ci mana abubuwan mu Allah ya tabbata mana don mu da Allah ta ta da ku ya Allah ya ta mu da la'ayya cikin wannan wanda kuma Allah ya ta da a kaba wani bayan za mu sa mana sanya dokar da mu dawo da dana alƙa da jirgin sallah da mu da yayin da ana da